الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يبقوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام الصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله mun dawo za mu ci gaba da karatu alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah yau muna sha hudu ga watan ramadan a hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da 24 ga watan March haihuwa annabi Isa shekara 2024 a karam kallon bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنهتون
الحمد لله har yanzu ne muna a cikin magana annabi Ibrahim alaihissalam da yanda ya tafafatawa da mutanen shi wanda har yanzu ta kai annabi Ibrahim alaihissalam ya soma fito na fito da kafiran zamanin shi wanda jiya mun yi magana cewa sun gayyaci annabi Ibrahim alaihissalam zuwa ga botan gumaka rana ta farko a hanya ya faɗi bai da lafiya rana ta biyu ya ƙara tabbatar da bai da lafiya rana ta uku suka yi ƙoƙarin sanya shi a cikin ɗakin gumarka don ya samu lafiya a tafi da shi hoton gumarka yana shiga ɗakin ya faɗi suka ce eh lallai bai da lafiya da haka a bar shi wajen gumarka kafin a dawo shi ya samu lafiya ashe annabi ibrahim yana neman mafita ne kallon haka bayan duk sun tafi annabi ibrahim ya ɗauko gatari ya zo ya sassare gumarka. To su ko bayan sun tafi sai tunani ya zo masu a kamar a ce kaban maki a ɗaki. To Ibrahim ɗin nan wa kada fa ya aibata mana gumarka tun da daman mun ji yana faɗi masu maganganu mara daɗi. Da haka aka yi maza maza wasu suka yi gabade gabade. Lokacin da suka zo annabi Ibrahim ya gama aikin Allah da umarnin shi ya samu gatari ya sassare wannan gumarka face ya babban siyara ta mai gatari ya tafiye shi to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana yace fa aqbalu ilayhi yazifun sai su wayannan masu bautar gumarka mutanen Namarud sai suka fuskanto ilaihi zuwa ga inda suka ba annabi Ibrahim a ɗakin gumarkan nan yazifuna suna masu gaugawa suna sauri ai maza maza ai maza maza dan a zo a ga wani hali annabi Ibrahim yake kuma wani hali kuma kafi to shikenan da suka zo bayan sun shigo suka iske annabi Ibrahim alayhi salam ya sassara gumaka kaga nan duk wannan ayoyin ba kamar na suratul anbiya ba duk sun datsa bayanan man fa'ala hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabirun fas'aluhum in kanu yaqulun duk an shaje wannan to shine bayan sun iske abin da annabi ibrahim yayi hankali ya tashi shikenan suka ce to wa ake tunanin yayi wannan abu aka ce to lalle dai akwai zargi kan ibrahim kuma shi aka bari a ɗaki don haka a nemo shi aka nemo annabi ibrahim alaihissalam yana shigowa ya ga gaguma ka a halin da ya basu wancan gunkin an tsara kai wancan an tsara kafa wannan an tsaga shi biyu ga yanin da ya wasu kaca-kaca iska ce man fa'ala haza bi alihatina ibrahim Ibrahim wane ne ya muku makan mu haka inna hu lamin zalimi lalle yana daga cikin azzalimai duk wanda ya muku makan mu wannan annabi Ibrahim ce to me na gaddama bal fa'alahu kabiru hadha ga ne makani a tsaye ga wanda aka yi marauni kwance ai babban su ne ya aikata wannan to jiya na yi wata magana yau yan karatu ana cewa yana cin karatun sufaye ne a wannan cewa kawai ba a bayyana karatun sufaye ana bayyana shi mana nan da annabi Ibrahim ya ce, Bal fa'alau kabiruhum haza, ai, wanda ya fi su girma ne ya aikata wannan, da Allah da gunki da annabi Ibrahim wa ya fi girma a gurin Allah. Shi ne ya ce, yana nufin ni da na yi su girma gurin Allah ni ne na aikata, wannan abin da kowa zai iya fahimta ke. To, a hakika kuma, ba ni yi ba mai hanawa sai ce fa'alahu kabiru ma ba Allah ne haka Allah ne ya aikata haka annabi ibrahim dinnan hakika cewa ta gaskiya annabi ibrahim dinnan waye ba shi lafiya waye ba shi ikon ɗauko gatari waye ba shi damar ɗaga gatari waye ba shi ikon sarawa waye kenan a ciki a hakika Allah yi kuma a nan zahiri zai mu ce annabi Ibrahim ne wataƙila wani zai ce to ai to ai ai ai annabi Ibrahim ya yi abu an ga laifi to ai shi aikata umarnin Allah aikin Allah ne da alfahasha ce ya mace inna Allah la ya amara bil fahsha to dan haka annabi Ibrahim ne da umarnin Allah da izinin Allah da ikon Allah shine karatun sai take cewa karatun su bai ne kaga yanzu wannan karatun zai bugi zukatan mutane yau to shi yasa muna magana da mutane gwargwadon hankalin su yau amma dai hakika a batini ba wanda yi Allah ne amma a zahiri a shari'a sai a ce annabi Ibrahim to sai ai maka karatun da zaka gane Allah ya bashi lafiya, Allah ya mai kaza, Allah ya mai kaza, shi yasa da Allah bai ga dama ba tsayi ba. Ina fata an gane, an gane to wannan irin na ƴan ƙanana ƙananan aka dai can sama muƙamin su su suka san abin da suke faɗi kawai. To shikenan sai suka ce mai mun fa alhaza bi ali hatta ta ibrahim na ulamin zalimi wai ake ta wannan da allolin mai lalle azzalimin sai ce a babban su ne ko ka ɗauka annabi Ibrahim ne, ko ka ɗauka Allah ne, duk wanda ka gane, ka je ka gane, duk sunan shi karatu kuma duk daidai ne. Shi ne, annabi Ibrahim sai ce, fas alhum in kanu yan fito, ku tambaye su mai in suna magana. Suka ce, ba Ibrahim, yanzu wannan kuma kan kai gada suna magana. Suna magana ba sa magana. To shi ne ya saƙo damar kiransu zuwa ga Allah. daman din mai da'awa zuwa ga Allah yana sanya wasu hikimomi na koro wanda yake son ya fahimci gaskiya ya jefa shi wani rami in ya jefa shi rami sai ya mai tambaya a yanzu kafirai alkur'ani ba yana gaya mana ana ta jayayya da zo suna cewa gumakansu Allah ne sai Allah ya ce to ka tambaye su waye halitta sammai da ƙasai wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaqulunna Allah an koro su gunkin nan waye sassaka shi ku me yasa kuke bauta mai dan kaza dan kaza to ya cancanta a bauta mai eh to ya ce musu waye sama gunki yace Allah waye ƙasa Allah to yanzu da wanda sassako shi kai ka kawo daki ka aje da wanda kuma shi ya sama ya ƙasa ya kawane ne bi cancanta ka bauta mawa ai kaga inda hankali a ce wanda ya sama ya kasa to da ka ka'idar da awa ana ba mutum dama a kora shi a kora shi sai ya zo kan gaba sai a datse shi to shine annabi Ibrahim ya ce a ta'buduna matan hitu yanzu ku wanda abun ku yanzu kwarin kabauta ma abubuwan da kuke sassakawa ka lalace kai kai abu kuma ka dawo kana bin shi yanzu da Allah ko a mutane sai aka ce ga wani mutum ko wata mata sun lalace ba su an san umarnin kowa sai na ɗansu duk abin da ɗansu zai ba su kwaɓa mai ba su san fushin shi ba su san su saɓa mai da Allah mutanen kirki ne ai sai a ce sun zama iyayen banza haka ne ko saboda ai kamar su suka yi shi amma kuma sun dawo suna bin shi to haka gumaka suka zama da allolin su suka yi gumakan nan mutum ne ya je dadi ga iccen da ya kamata ya sassaƙa ya sa sarfefa ya goge ya abin da yake so ya ɗauko ya aje gida kuma sai ya ce shi ne Allah shi a'a maimakon da ka ɗauko gunki ka ce to gunki ka gani na sassaƙo ka ka gani na ɗauko ka to abin da nake so shi za ka yi abin da ban so ka bar shi haka ya kamata to kuma yake lalace kai da kai wahala ɗauko shi ka kawo kuma kai ke haɗuwa kana cewa ya taimake ka ya taimake ka ya kai ka ina da haka Allah subhanahu wataala yake gaya mana sai annabi bawa ya ce masa ata'buduna ma tanitun yanzu ku kwarin kabauta ma abubuwan da kuke halittawa wanda kuka sassake su kuka yi su yanzu kwarin kabauta musu wallahu khalaqakum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun na'am qalu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim annabi ibrahim alayhi salam sai ya ce musu wallahu khalaqakum gashi ko Allah shi ne ya halice ku wa ma ta'amaluna kuma shi ya halice abin da kuke aikata to na me tambaya me tambaya je ba aikata to su faye ba wallahu khalaqakum wa ma ta'amaluna Allah shi ne ya halice ku kuma Allah shi ya halice abin da kuke aikatawa idan ka kalli doron wannan ayar za ga to ashe duk abin da ke gudana a duniya baki ɗaya waye halicci abin duniya waye halicci abin da ke cikinta to aikinta kuma wa waye sai kuma kwace mai kenan a duniya idan kaga mutum ya je gona ya sa fatanya ya yi noma ya yi noma ya yi noma da Allah mutum ne ya noma ko fatanya ce sai noma mutum ya noma sai ta fatanyawa ita fatanyawa ita ta noma to mutum ya noma to ita fatanyawa to sai ka kaddara mutum da fatanya a halara Allah da abin halitta shi dan adam kaman fatanya ce a hannun wani yanzu da kawo ka iske mai faskari ya tara ice jim sai ka ce sannu da aiki a mutum sannu da aiki ko gatari sannu da aiki mutum sani da aiki ko to ai kaga wannan aikin na fasa icce da Allah wa ya halittar da shi mutum shi ya dinga dagawa yana bugawa gatari dan aiki ne to haka dan adam yake a halara Allah in Allah ya ga dama sai mai da kai gatari sai ka dinga sarawa kai ta sarawa kai ta sarawa in ya ga dama sai mai da kai zero sai ya ta rubutawa ya ta rubuta yanzu in aka zo aka yi rubutu da biro yala biro ya rubutu ko ya rubutu aka da shi rubutu aka da shi to shi Allah shi ke gudanar da komai na daidai da wanda ba na daidai ba ta hannun shi yake shi ke tafiyar da shi amma ne to kuma sai wasu abubuwa guda biyu da ya kudura sai kuma ya irada kudura komai a hannun Allah yake tafiya irada kuma abinda Allah ya nufa shike zartuwa misali injin nika Allah injin nika ne ake zuwa mai ya nika masara amma aka saka tsakuwa ba zai nika ta zai nika ta ba zai nika tsakuwa zai nika ta amma an yi shi ne dan dan tsakuwa dan masara aka yi shi to yanda kaga haka idan kaga mutum na aikata aikin alhairi a hadara Allah to dama haka Allah ya kaddara shi to amma idan kuma wannan kaddara ta kaddara Allah bai nufi a nika tsakuwa ba to in ta shigo ya amurje ta amma ba za a ce Allah ya nika ta ba ai ba za a ce inji ya nika ta ba dan inji ba ba tsakuwa yake nika ba ana dan ganewa kaɗan kaɗan to dan haka haka hakikanin sha'anin hakika Allah yake da kuma shari'a yawan misalin da ya sa wa buga yanzu Allah muna nan sai wani mutum ya zo da mota sai ya buge wani mutum sai ya mutu sai mutane biyu suka fita nan ya tsaye ce a buge shi ya mutu ya ce Allahu akbar lokacin ajali yayi Allahu akbar ashe wane Allah ya kaddaro da mu mota za ta buge shi ya mutu Allahu akbar Allah ya ji kanshi ne ma ne mota ya mota ka dai ba a fasa ma gilas ba ko malam buga mota kika ta haka Allah ya kaddara haka za a shi sai kuma wani ya taso shi a a haba malam ya buge mutum gaban mu da mota ya kashe shi to ashe akwai mai kisa in ba Allah ba kenan akwai mai kashewa in ba Allah ba to inda tun da ba mai kashewa sai Allah abin mai mota yake za kuma a fashe ta yi to wannan shi ne hakika da shari'a sai a ce eh mun ji a hakika dama Allah ya rubuto mota za ta fike shi kai kuma dama Allah ya rubuto ya ɗoro ma kaddara kai ne dalilin mutuwar shi ta wajen ka Allah zai daure ko baka isa ba to da haka sai an hukunta ka haka za a je kai ma ko a kashe ka ko ka biya diya kai ma Allah ya kaddara muku wancan yadda ya kaddara mai wannan akwai rikici kowa da kaddarar da ya tsora mai to so ake ka tsaya a zuciyarka duk abin da ka ga ya gudana Allah ya yi shi amma kuma a zahiri ka riki a su babu wallahu khalaqa kuma ma ta'maluna Allah shi ne ya halice ku da duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah ya yi shi in sharri ne kudurar Allah ta kaddara amma irada shi bata so ba inna alkhairi ne kudurar Allah ta kaddara shi kuma irada shi ta nufi ai malaman tauhidi ko nan cikin mihadul islam can tauhidin shi na karshe da ya ya gama tauhidin shi sai ya ce to komai da ka gani yana gudana ne da kudurar Allah yasa da haka sai ya ce to tunda abubuwa suna gudana da kudura Allah sai ya ce innamal adabu nisbatul hayri ila Allah yace to in zaka yi ladabi dangane alhairi zuwa ga Allah amma sai ya ce la ala sabilin ijabi ba bisa fuskar samowa ba yace kuma da kuma jingina mugun aiki da sako zuwa ga zuciya da shedan ba za ka ce shedan ya samar da sako ba ba za ka ce haka ba ba za ka ce shedan ya sadar a'a Allah ya halicci abin haka amma ne za a yi ladabi sai a ce Allah subhanahu wata'ala ba shi bane shedan ne ya sa aka yi zaka karatu yana da wuya yana da wuyan ganewa in ba wanda suka shiga zawiyoyi ba suka samu wanda suka san Allah ba za su gane wannan wannan malam rora ki din nan karatun jiya zai ba da matsala kawai wani ilimi ne wanda koye yake a cikin ma'abotan shi yanzu misali da Allah sai eh babanka ya aure da babanka ya aure shikenan daman matan shi uku ya shigo an kawo amarya sai ya shigo cikin gida sai innoninka suka dinga cewa ga ango ga ango kai ma ka dinga ga ango ga ango Allah ya sunanka to su innoninka ya sunan su ba su hankali ne haka ya kamata su faɗa ko kai kuma ba ka ya kamata ka faɗa ba to mutum ɗaya ma an mai hukunci biyu balle Allah an gane misalin ko kowane abu matsayin gare shi wallahu khalaqa kuma ma ta'malun Allah shi da ya halice ku da abubuwan da kuke aikatawa baki daya bayan Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi masa wannan hujjoji sai magana daukan mataki da mun su kafirai da azzalimai duk inda suke a duniya idan hujjar su ta kare ko kuma karfin mulki suke sawa karfin mulki suke amfani da shi to shi kenan na marun sai ce to kun ga tun da dai an yaka da Ibrahim ya bata mana gumaka yayi kaza yayi kaza to ba za mu bar shi ba abin da nake so da ku kawai a zo a gina rami wanda za a kunna wuta a kona Ibrahim a cikin wannan wuta kenan kamar na faɗa jiya aka yi ta tara itatuwa aka yi ta tara itatuwa kamar mai ruwar bayani ya kawo wata kissa kuma da isnadinta yake cewa an dinga jin dabbobi su je su ɗauko wannan itatuwa jaki da gida humancin shi duk mai jaki idan ya kora jaki da an fita wajen gari za a ce ɗauko ice sai jaki ya haukaci sai harbi sai bugu sai cizo dole mai jaki ya kyala jaki haka nan masu dawakai su ba su kokarin tun da jakai sun yi tawaye dawakai su ba su ji duk dokin da aka fita da shi wajen gari sai ya tutsu sai su kuwa ko an ɗora mai iccen sai ya zuba sai mutumin naka alfadari shi alfadari sai Allah ya toshe mai basira kawai sai aka yi ta lodo iccen da za a kona annabi Ibrahim da alfadari ana kawowa shi kuma na marudu sai ya ji daɗi sai ya tanaji wani abinci wanda alfadarai suke so sai ce duk alfadarin da aka yi aiki da shi in la'afar ta yi a kawo su kofar gidan shi zai ciyar da su kamar sun ba shi gudunmuwa yace kuma duk wanda ke da dokin da ya tutsu kai ƙara hawan shi har sai an kona annabi Ibrahim duk wanda ke da jakin da ya aboce kada ya ƙara mu'amala da shi har sai an gama kamar dai aka ware su kuma suka bi Allah suka bi annabi Ibrahim to an ce ana cikin wannan sai wani jaki ya kuka ya kuka kawai sai ya magana sai ce ya ku alfadarai da muna da mukami ɗaya daga cikin ku amma ina sanan muku la'anta Allah da tsinewa Allah a cikin ku kuma Allah zai yanke zuri'arku ila yawmul qiyamati in ji jan to shi yasa yanzu duk inda ka tara mutum dubu kace da Allah cikin mutum dubun nan waye taɓa hawan alfadaru waye taɓa hawan alfadaru yanzu duk taron nan namu na karatun nan zai wala ka samu mutum goma da suka taɓa hawan alfadaru ɗaya kenan na biyu kuma wane ne ya taɓa ganin alfadari ba yanzu a hoto ba alfadari ido da ido ba ya taɓa ganin shi duk a mutum goma zai wala ka samu ɗaya to Allah ya yanke mai albarka kuma an ce tun daga nan ila yawmul qiyamati alfadari sai Allah ya ninka tsawon haihuwar shi kuma ya hana shi haifi ƴaƴa biyu ɗaya ne kuma duk a cikin guda goma to biyu ne za su haihu takwas ba za su haihu ba saboda sun ba da gudunmawa wajen za a kona halilullahi annabi ibrahim haka nan wata rana ana zaune fadar manzo Allah sai aka ga tsarka a cikin masallaci sai manzo Allah ce wani sahabi kashe ta sai ya tausaya sai ya kore ta sai manzo Allah ce wani kashe ta sai ya ce kai mata gudu bata samu ba ya ƙara kai mata bugu sai ya buge ta da ta faɗo saboda umarnin annabi ne sai ya ƙara bugunta sai manzo Allah ya murmushi yace kaga da bugun nan ɗaya da kai mata da Allah ya gode maka da bugu ji kai mata da Allah ya baka lada ɗin yace amma yanzu da kai mata bugu uku to shikenan kayi sunnar da aka yi mata lokacin da ta je ta kulla wutar da za a kona annabi Ibrahim daga idan aka tara ici aka tara aka ce tuwa zai je kai ya kullo wuta bai yi a kullo wuta ta sama sai aka samu tsira annamimi sai za mu zala ce duk inda tsira yake fasiki shi aka cinna mu wuta a baki ya shiga kuma har yanzu mun zala ce mana ko rinka kashe wuta da daddare yace domin gidanku akwai yan ƙananan fasikai suna ɗaukar bakin wuta su kai wani da yawa gidajen mutane za su kone amma tsera ne zai gaba ki wuta sai ya ta ja ya ta ja sai je kai wani wuta ta kama ita kuma tsaka ana zuwa da aka kai wuta ba iska sai ta hayaki ya ta ita kuma tana hura da baki tana hura wuta ta kama shi za ita ma Allah ya tsine mata aka ce a kashe tsera tsaka a kashe ta shikenan qalu lahu bunyan sai suka shaidu abin da ya kamata mu gina ma annabi Ibrahim wani irin gini ku alƙuwa fil jahim ku je in an gina wannan ginin a kunna wuta ku je ku jefa shi a cikin wuta wacce take mai tsananin zafi idan kuka jefa shi a ciki ya ƙone to shi kenan kun ga sai ku ɗauko da musa babban kuma ka ku ci gaba da hidimar na'am فأرادوا فأرادوا به كيدا فجعلناه ملفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي رب هب لي من الصالحين to shi kenan Allah subhanahu wataala ce fa aradu bihi kaidan sai wa'annan kafirai mutanen Namaruzu sai suka yi nufin makirci ga Annabi Ibrahim na farko suka kama shi suka daure shi tsawon kwana 40 ko kwana 80 bayan sun daure shi ko suka zo suka jefa shi a cikin wuta an ce lokacin da za a jefa Annabi Ibrahim a cikin wuta an sa shi a majaujawan nan an tufka ta an tufka ta an tufka ta an tsaure yana tsaye sai Ibrahim baka san inda za a kai ka bari yace na sani wajen Allah zani inni zahibu ila rabbi gun Allah zani baka san wuta za a sa ka bai ce gun Allah zan tafi inni zahibu ila rabbi sayadi zani gun Allah Allah zai shoye da ni to yanzu nan inda yake gun waye gun Allah ne to yana nufin cewa zai tafi zuwa wajen kudurar da Allah ya kaddara za ta same shi suka gade ba wata razana ba wata damuwa ba wani abu ana kwance wannan majojuwa ta juya to sai annabi Ibrahim ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil yana cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil sai zama wannan majojuwa kamar an tsara mata gudu ta kwance ta juya sai sama da annabi Ibrahim ta juya sai ta sake. Take shi kamar da faɗa je shi kuma Allah ya ɗauko shi gobe daga sama ta shida kan annabi Ibrahim mai zo ya caɓe shi. To maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana hasbi Allah wa ni'mal wakil ko hasbunallahu wa ni'mal wakil yace ita ce wacce annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da kafirai suka je ba shi gidan mutane. yace kuma ita ce annabin ku annabi Muhammad ya faɗa lokacin da Allah ya kara lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fa kashaw fa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel maza Allah ce ba wani mai damuwa da zai karanta ta face sai Allah ya yi mai damuwa shi ba wani mai shiga kunci da zai karanta ta face sai Allah ya fidda shi daga cikin wannan kunci to shi yasa Maulana Shu Ahmad Tijani radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yadda ya maida lamiri matuƙa a cikin abin da ya shafi hasbunallah. Da haka ita hasbunallah jafa'i ce kuma jalabi ce. Idan mutum na cikin lazumin hasbunallah wa ni'mal wakil to idan ka ga bala'i ya taho kawai kai mai tauzaki kawai kai taujiya ka ce fito mu gani ka ce yanzu kana da hasbunallahu ko yanzu ka ga yadda za a fashi ai da yanu wanka za su gamu da hasbunallahu gwargwadon hasbunallahu ka gwargwadon yadda za ka buge shi komin girman bala'i shi yasa daga cikin abin da shi tijjani radiyallahu anhu ya umarci almajiran shi da yi shine kada almajiran shi kullum ya gaza yin hasbunallahu ɗari hudu da hamsin idan kana hasbun Allah wa ɗari hudu da hamsin idan kai da da safi Allah zai kiyaye ka har zuwa gobe da safi don haka ko da bala'i ya zama muƙaddari zai same ka to albarkacin hasbun Allah wa ni'mal wakilu abun zai sauki da haka in kaji ana cewa mutum na hasbun Allah kaji an ce ai an haɗarin mota ya kari da ba hasbun Allah naman shi za a fi kai da yawa an ga abubuwan mamaki ga masu karanta hasbunallah wa ni'mal wakil akwai wani dan uwa na dan makaranta ne duk shekara da shi muke karatun shi ke gaya mana yake cewa sana'atu irin kai shanu Lagos din nan yace kawai yan ta'adda suka tare yace shi kuma tun daga hasbunallah wannan da aka faɗa shi wallahi kullun su yayi da kuma in ya shiga mota su yayi yace kawai aka tare da su yace shi a gaban mota yake shi ya kamata ya wara kankuwa yace amma dan ta'addan wancan yake kai mu bugu da gindin bindiga na gaban shi yana fito fito fito yace da yaga wannan ya fito ya tsaya gaban mota yace duk aka tarka mutanen nan baki ɗaya suka dan shiga da su daji yace shi ma zai yi shi da aka yi aka kofaci abin da aka kofaci wanda za a tattaure aka tattaure aka baza sai aka ce da wata tsohuwa da wasu ƙanana yara aka ce ku kaiwa da kai za su mota sai haɗuwa da wannan ya ce da ya zo shi ya buɗe mai mota ce malam shiga gaban mota ka jira jira ba ce ba a ce mai kala ba ba a zai kawai ba ya ce ai tun da an yi kwana ce ya ƙara zaro sarbe shi su ga da ka mulki hasulallah wani mulki in ma ba ka iya kullum ka zauna ka ɗari hudu da hamsin akwai wadda shoti jani ya bada cewa duk bayan sallar farilla kai hasulallahu hamsin da biyar in kana hasulallahu hamsin da biyar sau biyar kaga zai zama ɗari biyu da hamsin da saba'in da biyar kenan ya zama in ma ba ka iya wacce to duk bayan sallar farilla kai hasbunallah wa ni'mal wakilu hamsin da biyar haka nan idan abubuwa suka tsananta abu ya kai inda ya kai ya kai la haula wala quwwata kana ganin ba ne mafita sai Allah to wannan 450 sai ka ninka ta uku karan tsayin dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin to duk abin da ya tunkare ka tashin hankali talauci ne lalacewar kasuwanci ce talaucin gida ne rashin abinci ne kama ka aka yi kidnapping ɗan uwanka aka kama me duk bala'in da ka sani kowane irin in dai ka tunkari wannan dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin kana yi wallahi ba Allah lokaci ba kan ma ka sa gaugawa ba Allah lokaci ba Allah lokaci wallahi sai kaga Allah ya bada mafita shi ma irin wannan akwai ɗan uwa wanda aka taɓa kama shi ma da kanshi yake ban labari yace wallahi malam yace in kaga yanda ake wulakanta ɗan adam a gunna yace abu bai da kyau yace amma wallahi yace tun da aka kai su a gurin yace shugaban da ya zo ya kalle sai ce mai alaran ma sai ce na'am yace hawa ne ce hakan ka ne yace i to sai ala ramma ba za mu daure ka ba amma kaka ci amana mu kaka gudu ba za mu daure ka ba yace yana nan kullum yace yayi kwana biyu uku da shawarin shawarin na yau ne kwaci shawarin yace sai ya rinka yi da hannu in yayi sai ya zana a ƙasa in yayi sai ya zana gashi cikin sa amma ba daure shi ba kullum sai yayi dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da safe sai yayi da yamma yace wannan ya kai kamar kwana shida da kawai yake ma Allah yake wannan wanda yake alaramma sai zo shi alaramma ba ka zo ka raka ni bakin titi in an so kaya ba yake kawai ɗauko shi a mashera gari iko Allah sai da suka zo suka yi jum jum jum sai ce kai alaramma duk da kaga titi bai kamata in mai da kai ba alaramma ya tafiya ka sai an jima sai ya buga mashin ya koma to kuma wallahi in dai aka a irin wannan kidajin ɗin an kama ɗan uwanka da yawa abin da ke ba mu wahala mutane an kama ɗan uwansu ya saurin kai ma addu'a wulakanci sai ka ji su ana ciniki da ɓarayi miliyan hamsin kai kuma na ana baka ɗari biyu a ce wai kai addu'a ko ba haka ake ba wai an ɗaba a taimaka da ai muna ta addu'a ko a tara mutane a ce ai muna ta zaukar ƙwararri ana ba su dubu biyu haba mala za ka ba fasikin miliyan goma amma ka kasa ba mutanen Allah miliyan biyu to in dai da gaske kake an kama ɗan uwanka ko wani ya zo gurga ya ce mala an kama ɗan uwana ce ya bada kuɗi wannan hasbunallahu ɗari hudu da hamsin ɗin nan sai ka buga lissafin da ka ninka ta hasbunallahu ɗari hudu da hamsin sau ɗari hudu da hamsin zai baka dubu ɗari biyu da ashirin da biyar da dubu ashirin da biyar da dubu ɗari biyu da dubu biyu da ɗari biyar dubu ɗari biyu da dubu biyu da ɗari biyar wallahi idan kai wannan wallahi kwantar da hankalinka mu mun yi kuma mun gani mu mun yi an taɓa ko wanda aka taɓa kama shi sai da aka ranka cewa don Allah wai yaushe alƙawarin da kuka yi za ku kawo su ke rage kuɗin ma su ke ragewa mu ko muna gani a wata ina kada akai kada akai wanda ya kai a dai kai da haka mu daina rikicewa mutane fasiki wanda ya rabu da Allah ya faɗa da Allah ya kwashe kayan shi daga gidan Allah da gidan manzo Allah ya za a yi raba ka da Allah da an kama ɗan uwanka samun mutane ko zauna ku ci gaba da yin wannan adadin kullum ai wannan adadin dubu ɗari biyu da biyu da ɗari biyar kullum ai yi shi wallahi tallahi ba su lokaci za ka ga abin da Allah ya kar ka ba su kokobo ka ba su kokobo wanda yanzu mutanen mu mun lalace an kama ɗan uwanka shi kenan suna neman su cire maka imani ma su raba ka da Allah ko kula shi aka yi ma kyara sun kira sai kuma kowa ne me suka ci me suka ci fasikan jahilan maƙiyan Allah maƙiyan manzo Allah to za ka tsaya kana maladabi kuma ko me za ka yi abin da Allah ya kaddara za a sai an yi to ka ci gaba da addu'a kuma ya tsaki Allah ya ji Allah makaraja da ka rike hasbunallahu da kyau a fuskanci Allah da ita ko da tashi hankali ayi ko ba tashi hankali ayi ko ana zaune lafiya ayi ko ana ayi manzo Allah lokacin da kafiran duniya suka mai gangan suka zo suka kewaye Madina cikin suratul azab mun karanta wa izagatul absar wa balagatul qulubul hanajir wa yuluna bil hulal kamtiliyal wa zulzulu amma duk da wannan Allah ya ce da Allah ya lakanta musu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamtasu saboda Allah haka mutane a nan ta kuna Allah ita ce mafitan mu ita ce maganin mu Allah ya gyara mana ah wallahi kala qalbu lahu bunyanan fara fa aradu fi kaida sai suka yi nabin makirci da annabi Ibrahim alayhi salam faj'alnahum al-afdalin Allah ce sai muka sanya su muka maida su sune kaskantattu makircin da suka shirya ma annabi Ibrahim alayhi salam sai Allah ya fata wannan makircin nasu nufin a ƙona shi Allah ya hana nufin ya tozarta Allah ya hana ƙarshe annabi Ibrahim alaihi salam wa qala inni zahib wa qala inni zahib ila rabbi sayadin sai annabi Ibrahim yace ni mai tafiya ne zuwa ga Allah sayadin kuma da sannan Allah zai shiryar da ni ya bani mafita wannan tana da fuskokin tafsiri kamar guda uku wasu malaman sun ce da annabi Ibrahim za a jefa shi kamar yadda na faɗa ne ce inni zahibu ila rabbi ai can inda za ni ma zan iske Allah zai taimake ni da ko aka jefa shi cikin wutan nan sai Allah ya kiyaye shi an ce babu inda ya kone a cikin Annabi Ibrahim sai dan wani guri a cikin kafaɗa shi shi ma an mai wannan ne da ya ƙara samun taraki da daraja zuwa ga Allah ka a ce bai konan ba ɗayan kenan na biyu kuma Allah ya nuna girman shi da isan shi da cewa shi ne Ubangijin Annabi Ibrahim. Wannan kenan. Wasu kuma suka ce, "A'a, bayan an sako Annabi Ibrahim ya fito, sai koma kyauce-makyauce kala-kala-kala-kala." Shikin sai Annabi Ibrahim ya shirya, cewa to lallai ya kamata dai ya bar Sham ya tafi wajen Baitul Maqdis. Gana Annabi Ibrahim alayhi salam ya fita ya hijira da ma zai yi hijirar bai tafi da kowa ba illa banda matar shi da almajirin shi annabi lutu alaihi salam shi kuma annabi lutu a wannan lokacin ma ba a bashi annabta ba shikenan annabi ibrahim ya kama tafiya ya kama tafiya ko uku suna cikin tafiya sai suka isa wani gari da suka je wannan gari suna zuwa bakin gari sai yan fadawan sarki aka taso kai daga ina daga ina sai annabi lut ya ce masu ba ku gane wannan ba ya ce shi ne annabi ibrahimu halilun rahman wanda sarki na maruzi ya kona a wuta bai kone ba wannan kuma matar shi sai aka ce kai kuma ba sai ce ni wani bawa ne daga cikin bayan allah mai neman albarkashi sai ya tawazo to sarki ya yi umarni duk mutanen da suka zo ba za su wuce ba sun je sun yi gaisuwa ito mu je aka je gidan sarki ana zuwa sai aka ce to ita matar sarki ai matar bako za ta shiga ciki ne ta gaida sarki shi kuma miji waje zai tsaya ashe al'adar sarkin Allah ya jarrabe shi yau kamar yadda wanda daga cikin masu tafsir ya ka a wata ya to Allah ya jarrabe shi da sha'awar mata yana iya saduwa da mace ɗari a wuri ɗaya har abin ya zama mai ma kamar hauka sai aka kai ta to lokacin da za ta shiga gidan sai annabi ibrahim ya kishin matar shi ba annabin Allah ba ko kai hukunci wani guri aka ce ba wata amana aka ce to matarka ta shiga ciki ai zaka ji yadda mu annabi Ibrahim ya wannan kishin kawai sai Allah ya mai da gidan sarkin baki ɗaya kaman gilas duk inda ta shiga annabi Ibrahim na sallu an ta shiga sarki ya fito sai kai daga ina kake faɗi bai labarin shi sai ce to mun ji labarin ka ba za ka zauna gaban mu ba za ka matarka fa sai ce a ita kuma zan tafi da abu tare sarki ce to zai je shawarce ta daga sarki na zuwa ya ga mace kyakkyawan mace baiwa Allah mai rasuwa sai ga to ai wannan irin da yake nema za ta biya mai bukata ta zina kawai sai mika hannu da niyyar ya kama ta kan hannun shi ya kai wajen ta annabi Ibrahim na kallo kawai sai Allah ya shanye hannun yana dawo da hannu ya hannu ya koma inda yake ya ƙara miƙa hannu hannu ya shanye ya ƙara miƙa ya shanye sai miƙa dawo shi ma sai ya shanye ya dawo da shi hannu ya dawo lahiya annabi ibrahim na kallon ba abin da ya samu matar shi sarki ya miƙa ƙafa yana miƙa ƙafa kawai sai kawai ta shanye ya faɗi yana wannan kawai sai ya kwala ma babban wazirin shi kira ya ce ya za ku kawo min aljana wannan aljana ce za ku yi maza maza maza ku ɗauke ta ake amma sai da ya nemi gafarar sai da na saratu to dan Allah kada ka gaya ma mijinta ta ce ta yi alƙawari ba za ta gaya ni suka fito sun fito kenan saboda wannan alfarmar da ya nema wajenta akwai sai da hajaru ita ta haifi annabi Isma'ila sai ce to tun da kin mun alƙawari ba to ga wannan baiwan na ba shi ita kyauta ku tafi kenan suka taho an taho an taho ana ta tafiya ana ta tafiya annabi ibrahim sai ya ci saratu bata ba shi labarin abin da ya auku ba ce saratu to ki an je an shiga da ke cikin gida kuma an ce ga halin sarkin nan ba ki ba ni labarin abin da ya auku ko da shi ɗan yi tasiri a kan ki ki nema mashi gafara gun allah sai sai dariya sai ce ai mun yi alƙawari da sarki kuma alƙawarin da muke da sarki shine ai ya bani wannan baiwa sai annabi Ibrahim ya murmushi sai ai dama ina zaton ki yanda nake duk abin da kuke Allah ya nuna mun sai kai Ibrahim Allah ya nuna mai duk abin da ya gudana ba ya miƙa hannu zai taɓa ki ba hannu ya shanye akai kaza ta ce kwarai kuwa ta ce to tun da ka gani ni kuma na baka baiwa kyauta sai ta ɗauki baiwa ita ba annabi Ibrahim kyauta kai saboda jin daɗi ma da zama ya daɗi ta to kaga yanzu da ba mu taɓa haihuwa ba shekarar ka wajen ɗari da wani abu ni ga shi wajen shekara ta cikin magana haihuwa babu amma ku maza ƙunsu bai karewa ka rinka saɗaka da ita mana wataƙila Allah ya ba mu ɗa to wannan wa zaman daɗi ke ka san kana zaman daɗi da uwar gida komai ta maka ko da wai kai tana kaza ma ka ɗauka kaza ma ka ɗauka amma ran da ka juyo yaya mata ku yi haƙuri wa karatu ne. To shi kenan bayan an tafi kuma inda aka koma annabi Ibrahim alaihi salam sai ya ci gaba da kwanciya da Hajaru. Malam bin Amrul Muqaddar ƴan kwanaki kaɗan bayan ciki ya samu ba. Ita ko bata taɓa haihuwa ba. Ita ga yanzu ita ta riƙe gidan nan kuma yarinyar nan ta zo ta haihu. da za ta to kuma shi kuma annabi Ibrahim tun da yana son ka kawai cikin na ya samu sai hankalin shi ya koma wajen Hajar saboda ci ko me dan samu sai sai mata abu a Hajar a tausaya ma Hajar a rinka rage mata aiki ai mata kaza to to an samu matsani kuma za a wulakanta ni ko sai ta dau matakai an ce wata rana kawai su ta kira hajar sai ta huda mata hanci sai ta kawo fara azurfa ta sa mata tana ne kamar ce muni annabi ibrahim na zuwa yana shigowa sai ce kai kai kai hajar waye maki wannan abu amma kin yi kyau sai ya kama azurfa ya gyara mata ba ai nasara wannan ta ƙara zuwa ta huda mata kunnuwa ta sa mata kai amma kin ga ga azurfan nan fara ga ɗan kunna guda biyu kin yi kyau to daga nan wasu ya magana kauce-kauce ya tashi daman shi kishi an ce halittar mata ne ba su ke tsora ma kansu ba in ka ga mace matar ka na aukar kishi ka daina tubarta halitta ce kai ma da kishin da Allah ya sama da ya zartar ya zaka yi in maka ta wata shedaniyar mata yan neman yancin yancin mata wanda ke cewa ko da Allah ya ce ai haka to su yanzu maza za su yarda a ce mu namiji biyu na auren mace ɗaya za a yarda yanzu a ce matarka ta kwana biyu gidanka ta je wani gida ta kwana biyu za ka yarda to shi kenan annabi bayan da abubuwa suka je tsananta kuma Allah bi yayi wannan ne ba laifin sawatu bane Allah na sa annabi Ibrahim ya wani aiki sai Allah ya ce to kaga tunda zaman nan ya ki dadi gashi Hajar ta haifi ta haifi Isma'il ka dauke ta ka tafi da ita nesan duniya ka je ka aje ta idan ka aje ta anan ka ka zo ka ziyarci dan ka je ka ziyarci can rigima ta maka sauki sana annabi Ibrahim ya ɗauko Sayyidina Hajar ya taho da ita ya zo bai aje ta ko ina ba sai gindin Ka'aba nan da ya aje ta gindin Ka'aba an fara shirye-shiryen gina gidan da za a yi samar da manzon Allah lokacin Ka'aba ba kowa daji ne aka aje ta anan bayan an aje ta anan da ita da yaronta wanda in mun ji ka magana annabi Isma'ila za mu tsawaita magana haka annabi ya ce wa kare ne muhajirun ila rabbi na'am na'am yace ni muhajirun ila rabbi yace ni me hijira ne zuwa ga ubangiji na sai hadin da sannu zai shoyar da ni rabbi habli min as-salihin annabi ibrahim sai ya roki Allah ce to Allah ina roƙonka Allah ka yi mun baiwa ka bani wata zuri'a daga cikin mutanen kirki kamar yadda annabi zakariya ya ce ya rasu ne ya rasu min ali ya kofa Allah ina roƙonka kai mun baiwa min salihina ka bani wata zuri'a daga cikin mutanen kirki wa basharna فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني اري في المنام اني ارجوك فانظر ماذا تري قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين
فالنبي إبراهيم عليه السلام يا روكتا سارته بتتبع يغوابا ga Hajaru an ba da ita a matsayin baiwa ta Saratu Saratu ta yi kyautarta ta ba annabi Ibrahim kuma annabi Ibrahim ya roki Allah ya bashi ɗa cikin mutane kirki kamar yadda na faɗa annabi Ibrahim alayhi salam ya kwanta da Saratu ta samu cikin annabi Isma'il to bayan ta samu annabi Isma'il ya ɗauke ta ya kai ta Makka da ya je Makka ba mutum ba komai ɗan abin da ta iske fandishan ɗin ɗakin ka'aba da mala'iku su akwai kuma wata babbar itaciya a gun sai zaunar da ita ya ɗauko jaka ta dabino ya ce ga wannan ya ɗauko jakar ruwa ya ce ga wannan ya ci gaba da shi ni zan tafi sai na dawo annabi ibrahim ya tafi ya tafi ya je dutsen safa ya ce ibrahim wai shin ra'ayinka ne ka zo ka aje ma'anan ko ko ubangijinka ne yake ka aje ma'anan annabi ibrahim sai ya kalle ta sai ya ƙara tafiya ya je ya gangara inda ake sassafa wajen safa da mawa ya ƙara da ce ibrahim wai shin ubangijinka ne yake ka aje ma'anan ko ko ra'ayinka ne sai ya tafi ya je daidai marwa sai ibrahim na tambaye ka na tambaye ka sai ce mata ke ubangiji na ne sai in zo in aje ki ana sai ta ce idan la ya zai wallahi Allah ba zai wulakanta ba bai tafiyar ka tabi ya bacci anan daga ita sai jinjiri kullum ta ci dabino ta sha ruwa yaro ta bashi mama rannan sai dabino ya ƙare sai Allah ya mai da ruwa shine ruwa shine abinci kuma ga yaro ya daga ya fara shan ruwa shi ma wannan ne ruwa ya karu ba gida gaba ba gida ba sai Allah sai su ya ce to yaro kawai dan tashi na zazzagaya ko watakila zan samu wanda zai taimake mu ta yi gabas ta yi yamma ta buga sai ta zo ta hau kan dutsen safa sai ta kasa kunne ko za ta ji motsin wani abu da ne wajen shi ba ta samu ba sai ta gangaro in ta gangaro daga dutsen safa da ta zo inda ake sassafa sai ta sauri ta sauri yadda zai ta hau kan marwa ta duba ta duba ta duba sai da ce wannan so bakwai sai Allah ce to na mai da shi hukumin aikin haji ta ji kakanmu ce ta koya kai wannan to ta yi na bakwai din kenan sai ta ji motsi ta ce kai ko kuma goyi na baro ɗakar da wata dabba ta cinye mu tana zuwa annabi Ismail shi kuma yana ta buƙatar ruwa sai yana turza kafar shi yana inda yake turza kafar nan kawai sai ta ga ruwa ya kullu a kai ruwa sai ta ga ruwa na fitowa ita ce mai zam zam ma'ana da yaran ku tabbata tabbata tabbata tana kwakula tana zam zam zam zam sai aka samu ma'u zam zam shi zam zam ba larabci bane kenan ta kwakula ruwa ta ɗiba ta sha sai ma yaro wanka haka aka yi tayi haka aka yi tayi har tsawon lokaci da tsawon lokaci yayi wannan ko wasu mutane ana ce musu jirhum wata kabila ce su kuma yan kasuwa ne suna wucewa suna zuwa taraki kawai sun zo sun yadda zango a daji ya su ga tsuntsaye na shawagi a wani gumi wani ce tun daga tsuntsayen na shawagi akwai ruwa gunnan suka tura wakili yana zuwa ga ruwa ga mace ga ɗa suka gaishe ta ba ta jin yaransu suka yi mata ishara ruwa suke su ita kuma ta yi masa ishara abinci take su suka koma suka ɗebo dabino suka kawo mata suka ɗebo ruwa to shi kenan sun samu zango in sun zo nan za su yi zango su ba ta dabino su ɗebo ruwa su wuce to daga nan sai suka yi ta kakannin mu bare bare sai suka yi kaka gida ka zo barbare ne ya samu garin zama in ce ɗaya rago to ya samu garin zama wai da ya ga ɗan garin sai ya kwace waya a gida ya kaka gida kaka gida gida laya laushi ya samu garin zama to shi kenan wasu ya suka zauna kai ƙarshe dai sai suka yi gari a gun suka yi gari a nan gun annabi ismail da mahaifin shi kuke da rijiya su kuma baƙi ne su ba ta dabino su ɗebi ruwa to haka dai aka yi ta gudanarwa aka yi ta gudanarwa har annabi Isma'il alaihi salam ya taso to saboda lokaci mu da nan fa da karatu Allah ya mu gobe sai mu dafa daga tashi annabi Isma'ila zuwa ga inda Allah ya nufa amma fassara ayar mu ba sai Allah ya mu gobe sai a fassara sai mu shiga da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya dade mu Allah ya dade ayyukan mu Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi azumin mu Allah ka sa muna daga cikin bayan da aka yanta a cikin wannan wata ko kuma inda za a yanta a cikin wannan wata Allah ka rahotar da mu da Ramadana Allah ka rahotar da mu da Ramadana Allah ka rahotar da mu da Ramadana wannan kasa ta mu Allah ya kara mata zaman lafiya yanzu aljannan na ciki da na waje Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su alfarmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kafin tambaya akwai ƴan uwa da suke ta aiko da gudunmawa na marayu akwai wani alhaji Ahmad wanda ya turo da naira dubu goma akwai wani alhaji Hassan Aliyu shi ma ya aiko da naira dubu ashirin akwai ɗan majalisa na guntuwa ɗan dini shi ma ɗazu ya aiko da irin buhunan na 'yan siyasa kai ce buhuna a cojan buhu kaza irin buhunan 'yan siyasa an san su ko ya aiko wa marayu da buhu ashirin da biyar da masara da gero suna nan yanzu haka sun zo hannu abubakar gardi ko dan dimi Allah ya saka mushi da alheri Allah ya bashi ikon fadadawa yayi da yawa da yawa wanda ba su yi ma Allah ya ba su ikon su yi alfarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na'am haka nan kuma na ga 'yan uwanmu daga wajen su ko da rufula nan nan sun ƙara dawowa dole sai ana ta ziyara mu muna godiya Allah ya saka da alkhairi duk wanda ya kyautata mana zato Allah ya kyautata mashi zato da farkon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am amin
Thank you.
Wai an ce wai in mutum wai rashin lafiya ta dama in ya canza gari wai zai samu lahira Allah ban taɓa jin wannan bai ana taɓa shi ba balle in ce iko a'a Allah ban sani ba amma dai nan akwai Allah ko to can wa eh ni dai abin da na sani dai wata kila shi aka kanga cewa da Allah ke cewa inna ardi wasi'a kasa ta na da yalwa in ka jira kunci yayi yawa ka canza gari da ka je ka samu sauki wato wata kila shi ne aka juya ita ma rashin lafiya aka tura mata yawwa na'am amin to fa to idan mu dai mutum ya yi sahur ɗin shi ya kwanta zuwa gari ya waye ya mafarki azumin shi na nan lafiya lau mani da kare azumi ko an taɓa cikin karatu an ce abin da ke kare azumi akwai mani sai dai in jawo shi kai amma haka nan ya fito to azumin ka na ne kai wanka ka ci gaba da azumin ka na'am to to alhamdulillah da riba da kudin ruwa duk abu ɗaya ne sunanta da larabci riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba shi ko malam bahaushe da ya rasa sunan da zai ce mata ya ce mata kudin ruwa duk abu ɗaya ne ba su da wani bambanci yawwa ko mai yin su da ya mutu jaki ake mai da shi na'am idan mutum na gaba da juna kuma yana azumi azumin shi na nan Allah ya ansa amma ba za a saka azumin shi a cikin littafin shi na lada ba ne wanda suka shirya za a ce unzuru hazaini hatta yamdaliha da haka ba za a saka cikin littafin ka kayi ba sai wanda kuka shirya kaga a shirin ya fi kyau Allah ya yarda mu kala fatiha da salatu fati Allah ya sa mu gama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka ba mu abin da za mu yi hidimar Ramadan. Allah ka ba mu abin da za mu yi hidimar sallah. Kowa Allah ka bar mu hanyoyin shi. Na shi hankalin da ya da abin mai da mu ko Allah ka mana magani. Allah ka yi ta'addi Allah ka mana magani. Allah ka jefa musu tsoro da nadama. Allah duk lamuran da suka kulla Allah ka kwance. Yan kuma kuma da yawan mutum su samu Allah ka yaye mu. Wannan shi halin Allah ka kubutar da mu. Wannan suka wani kuma Allah a shi shahadar an ce ce masu je mai ruwa a sun kashe mutane ko wanda suka kashe Allah a shi shahadar wanda suka rauna da Allah ya ba su lafiya wanda kuma suka kama Allah ya kubutar da su kuma Allah ya mana magani a maganin tsakanin mu da ƴan ta'adda mu ba mu da wani abu sai dai Allah ya isa Allah ya mana magani Allah ya mana magani a wani abun da zamu yi wasu Allah ya saka mana Allah ya mana magani dan alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirki sai